sai da wajen ramu duka zai ce falalika mai kuma nan tun da wajen fita wajen fita ne falalika zai ce ma in zai shiga zai ce ramu fika amma ya gudu zai ce falalika Ahmadu bin Jiya da yace a cikin fadin Allah ta'ala kun ku shiga dakuna ku ka ke ga za ku kawo nan ku Allah yace idan ba in ba sai ba kuwa dakin dukkan jikin bai da daga annabi da rama Allah da albarkatunsa abin da gaba daga ilmu da gaba da abin bayan Allah mana gasa sai zuwa da gaba da albaitu da rama Allah da albarkatunsa Allah ya ce muna ba su yace Allah ya jada ji muradi da dakuna nan a masallatai yake ne na hayyace idan ma dai a masallacin kace kai sai tafi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka da idan ba dai a cikin ɗakin da zaka tafi shiga sai ka ji ai kai sai tafi daga gare mu da ko da tafi daga bayan Allah malaka ta abin da zaka ci ke an da zaka alka musu idan ne ga wannan lafi a zai ce kai sai tafi daga gare ka ya kai wannan annabi da rama Allah da albarkatunsa Allah ya kare da bai kun jira da yadda manzo Allah akwai makamacin wannan ga kabu idan ya shiga masallaci ko ya ko zai buga amma shi bai abin ya faɗi wani amma baya batun masallaci sai dai zuwa ibn shaban ya kafa hujja dan abin da ya bata na ji da fadi ma ayar manzo sallallahu alaihi wasallama cewa manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma yana kan yana aikata wannan yin da masallaci yin wannan addu'a misali irin wannan Abu Bakar dan Amru dan Hazmu ya Abu Salamu da Ramu da Rama Aji ga mu ambaci wannan hadisi a ƙarshen wani gidi ne. Amma akwai sabani a cikin lafuzar da in ka hada akwai akwai ɗan sabani. Yana da guraren da za a yi salati gare shi. Wajen sallah bisa janaza. An ba an ambata ga abi umama Allah ya gare shi. An hana da sunan. Cewa ya cikin sa a jana janaza a ishatin a islati ga manzala sunan. yana da wuraren da za a yi salati ne wanda aikin wani mai shi ne a kanta amma ba ba ku ce ta ba ke salati ga manzala sallallahu alaihi wasallama ke salati ga alayansa a cikin takarda da za a aika zuwa wani gari zaɓin da yake wuta bayan yin bismillah amma gaskiya wani asali a zamanin farko ba a yi awalikin bai awalikin wala ta bane a lokacin aka fara da yin wannan sai mu aiki mutane su da kai kuma da fa kai a cikin ko ina kuma haka an yi sunna sai salatin annabi akwai da wani ke cikin rubutu ke littafin samari ya gaba da littafi zai salati ga manzala ko da yake ma bayan ya farko kuma shiga da shi ya faɗa shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda dai mun salati a cikin littafi bala su da kuke ba tana neman gafara sa muddin suna nana a cikin wannan littafin ku ina da gwara ran gaisuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai cikin sallah Abdul Qadir Allah ta mana eh Alabdan Ibrahima makaratu mai huduba Allah ya ji kansa da waninsa kala ya ce karimu ta zan kamu yan muhammad kala ta ce abin hajjar ya zan kamu muhammad ɗan ya zan kamana muhammad ɗan ismail ya zan kamana abu da ya zan kamana amur ya zan kamana yi ganin salamata ya zan kamana abdullahi dan mas'ud mai allah ya da shi an kara ka manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan dan kuyi sallah yace sai sai ya tafi daga Allah sal sal sal sal salatai da da da da da da da da da su tafi da su tafi daga Allah amma shi gaba da gare ka ya ce wannan annabi salamu Allah da lokacinsa amma shi gaba da gare mu gaba da bayan Allah mana garza cewa ku idan kun faɗi wannan to ta samu duk bawa na gari na gari a sama yake kuwa kada zuwa za ta same shi wannan ba wurin da za a kai zuwa gare shi kenan sunna sare ai a farkon dai yawo malik ya rawaito sanan umaru Allah ya jada shi ya ya kace ina cewa ina ina faɗin wannan ne ya gama sai ya yana ban zai yi zai kai zuwa sai faɗa wannan babu da ya ya zuwa cikin gudanar wasu diya ya sallama da misali girin wannan sun da sallama Muhammad dan Masalama da ya ce yana nufin abin da ya zo ga Aisha tana Allah ya jira ita ibn umara da sun kai suna cewa yayin gaisuwar su da suke ba suke cewa assalamu alaika sai zai tafi da gare ka ta wannan annabi da rama Allah da lokacin sa sai zai tafi da gare mu da bayan Allah da cikin mana kata assalamu alaikum mun ke tafi da gare ku wannan ilimin sun so mutum ya niyyar yayin sallamarsa dukkan bawa mana garci a sama yake ko a ƙasa daga mala'iku da bani adam da aljan kowanne ne ya shiga ciki mamma su gaba da cikin majmuwarsa ina so gaba mu idan limamu sai sallama ya ce da za ta daga annabi da rama Allah da albarkatunsa dan su amince da mata gare mu abin da bayan Allah mana garta ya salamu alaikum kuma ya fita da sanan ya salamu kan sallah fata rabi ya Allah a cikin yadda zaka yi masa salatu yana da yadda zaka yi masa gaisuwa abu da ya zan ta mana Ibrahim da Jafari wata da biyu karatun da ne a wurin sa kariya bana su ya zan ta mana Abu Abdullahi bin Akabi ya zan ta mana abubakar bin wakil ya zanta mana da waninsa abu isa ya zanta mana ubaidullah ya zanta mana yahaya ya zanta mana maluku ya zanta mana abdullah dan abubakar dan hazu an kan haɗa wanda da abu dan sulaimin bazuraki cewa shi ya ce abu ubaidin ya zanta ya labarta mu basa'idi allah ya jagare su cewa su suke ya manzo Allah ya za mu tafi gare ka sai ce ku ce Allah ka daraja bi da nan Muhammad da ba ta yanzu zuriyarsa wanda ka daraja bi da nan Ibrahim ya barka da nan Muhammad da mata yanzu da zuriyarsa wanda ka albarka bi da nan Ibrahim da abin yabo ne da girma في رواية مالك في رواية مالك أنا رأى أبي مسعود جم مدينة الله يجزي شيء قال يجزي وشيء الله تسلم إلا أنا محمد تعالى ينسى وإنك تسلم إلا علي إبراهيم يا لك أبدا أنا محمد تعالى أنا محمد وإنك لك أبدا علي إبراهيم لكن الكريم كأبي يقولي بالجرمة kamar ka dima sallama ne kuma wanda ku sani ne kamar da muka faɗa muku da baya a cikin ruwa ya kawo dan mujizata Allah ya dade shi Allah ta karanta da annabi Muhammad da Allah ya annabi Muhammad wanda ta karanta da annabi Ibrahim da albarka da annabi Muhammad da Allah annabi Muhammad da wanda kai albarka da annabi Ibrahim a ce abin ya wune girma an kana ka hukumar bin amri Allah ya da shi a cikin hadisin da yake Allah ka salata ya nuna Muhammad Allah yake annabi wanda yake uwa da ala annabi Muhammad a cikin ruwa abin da yake hudiri Allah ya da shi Allah ka salata ya nuna Muhammad bawanka manzanka jama'a mutum ma wannan hadisin kuma alƙari abu abdullahi zan ta mana wata ne da jina da ne gare shi sabu aliyin hasan dan darifin wani hau mai dan na mai na hau karatun da ne a wurinsa ala ya ce abu abdullahi zan ta mana ɗansa adana masanin bikiyu abubakar ya zan ta mana madawiyi ala ya ce abu abdullahi zan ta mana alhakim an kara ga bakar bin abi dari madadin hadisi gali dan ahmadu bai jiri eh da haru dan hasan da ya dan wa dan musawiru da haru dan halidu da zai dan ali dan husaini da babansa a shi ne na ali an kara da babansa shi da husaini an kara da babansa dan abi dalib Allah ya dogare shi kala ya ce hadda wani yabi ya ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah na kirga sai a hannuna kala ya ce hadda wani yabi ya ji ni ma malaka jibril ne kirga wannan hannuna shi kuma jibril ya ce ni kuma ka da sauka a da kai mun rabbi idan ni ma ka yi mu ba ka shi ne haka shi da Allah ka zaraja ya bisa na Muhammad da Allah na Muhammad kamar da kai da lafiya ya bisa na Ibrahim da Allah na Ibrahim da mun yabo da mai mai girma اللهم يا بنجي يا بكى بسان محمد على انا محمد يا بكى بسان ابراهيم على انا ابراهيم يا ابي بولي غير ما في كده يا بنجي kai ta yi na Muhammad ala ana Muhammad wanda kai yin kai da na Ibrahim ala na Ibrahim kai abin yi wani mai girma ya bangiji kai mai giya yusa na Muhammad ala na Muhammad kamar da kai mai giya yusa na Ibrahim ala na Ibrahim hakika kai abin yabo ne mai girma ya bangiji kai kai zuwa bisa na Muhammad da ala na Muhammad wanda kai kai zuwa bisa na Ibrahim da ala na Ibrahim kai mai abin yabo ne mai girma an kara ka abu hurera Allah ya dade shi an kara ka manzon sallallahu alaihi wasallam wanda ya mafalar da masa ya auna da kuma wani cikakke ni da nake gare mu mu an da baiti ya ce al'ala ya ubangiji da salata da na Muhammadu wannan ya annabi da mata yansa uwa ya mu'minai da zuriyarsa an dakin sa wannan salata da annabi Ibrahim sai abin yabo ne mai girma abin da zai fara ke a cikin ruwa zai dan hadu ce sa mutum madina Allah ya dade shi cikin nasan mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zan salati gare ka sai yake ku yi salati ku yi kokari a cikin addu'a sannan ku ce Allah ka yarda bisa annabi Muhammad da ala annabi Muhammad kamar da ka yarda bisa annabi Ibrahim da abin yabo ne mai girma an zama ku salamatul gindi sai na biya kake Allah ya dade shi ina san da wanda zai wannan salati da wannan salati sallama ina cewa da ina abun da ke gaba kenan ya ya ila wannan madhuwati ya mai tibara wa shin badawa ya ma ya ma halitta abun daukakawa kai ya madaukakin salatinka da madadin madadin na albarkatinka da jin ɗan zaukayawanka a bisa annan Muhammadu bawanka manzanka ya buɗe ga abin da aka kulle bai jira ga abin da aka rufe bai bayyana gaskiya bai haƙi da gaskiya mai roƙewa ya kuna na barna kamar yadda aka ɗora masa ya karfafa da lamarinka saboda binka ina da gaga cikin yin zartar da zaka ina da kiyaye ga wahayinka yana da kyau alƙawarinka yana da zuciya mai suna da lamarinka a sai da gura wani tsubba baki wata ga mai tsokane neman Allah tana zuwa ga halin da sabuwansa da shi ake girka zukata ba kun an fito da zunubi wa ba da mu da hadin halani idan imami bayyana na na awa bayyana mu ilmai da ma haka ma saka ji a sake na hukunce hukunce ma su ka musulunci shi aminin ka ne abu tace da hannun ka mutum cikin ilimin ka wani zai cewa shi ne mai zan kara na addini shi ne mai tajin ka ai ko ka nema ne manzan ka ne da gaskiya jin kai don jin kai kai koki ya ubangiji ka yau da cikin aljanna adaminka ka sanya masa ninka alkhairi daga falalaka an faranta gare shi na guratawa daga gaggawa sakamakon ka abin saukarwa da gaggawa baiwaka abin sha na biyu ya abin gini ka dauka ginin zafi da ginin mutane ka ginin ka girma zuwa a wajen ka da wurin saukarsa ka ci ba hafzin da gare shi za ka maza daga me daga aikowa ka gare shi abin karɓar shaida abin da ya na faɗi babu sun faɗi wani ke na adalci da daraja mai rabewa da hujja mai girma an gaba gare ni da cikin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika da Allah da malaikunsa suna salati ga annabi wanda ya gani an za ka wani ya za ka arzikinka idan Allah da zamucin Allah a zane wani kubutacce mai jin kai da malaikuwa ba hukunanta ba da annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen kirki da wasu kuma mutum na abu na wani abu kuma su wasan ba da ka bin shi mutum zai dace ma san ba da ka shi mutum wani abu ya ji gare ka ya wajen kai ya shi abin da muhammadu dan abdullahi shugaban annabawa shugaban ma'aika imam masu tsoron allah manzan ubangiji mutane mai shaidarwa da bishara mai kira zuwa gare shi da izininka suna ne haske amince gaba da gare an taɓa ka abdullahi dan mas'ud Allah ya da shi yana ta ya ubangiji yana salatin ka da albarkatun ka da jin nan ka zai shiga ma'aika Muhammad wurin Allah da mukan annabawa annabi Muhammad bawanka manzanka imamun imamun alheri manzan rama ya ubangiji kana yin matsayin abin yabo na farko na zai burin wannan mukamin naka na karfi wannan burin sa ya bangiji da da da nan muhammad ala nan muhammad wannan da kai salati da nan ibrahim kai abin da wannan mai girma ka baka da nan muhammad ala nan muhammad wannan ka baka da nan ibrahim ala nan ibrahim kai abin da wannan mai girma abin ba zai yaki yana cewa wanda yake nuna isa da gidau na cikakkiya da ka sauke manzon Allah ya ce Allah ka ta yi zanen Muhammadu ka ta ga halayensa zabansa da yayayensa da madayensa da zuriyarsa da annaginsa da sarkansa da mataimakansa da takwarorinsa mazoninsa da al'ummarsa kai ba alina ya tabbata gare mu da su baki ɗaya ya mafi cin kan masu yin kai an gaba ga dawus an gaba ga dan abbas allah ya da shi sai ya kaji yana cewa allah ka karɓi kusan manzon allah al-kubra wanda babban ka karɓe ta ka ɗaga darajar da maɗaukakiya ka fashi abin da yake abin da yake buri a lahira da zan suka farko kamar da gaba annabi ibrahim da annabi musa an karanta wahayu dan bin wardi ya fi kina cewa ya ubangijinsa ya ubangiji ka ba annan muhammadu fiye da abin da ya roƙa ga kansa ka ba annan muhammadu wani bi duk abin da ya roƙe ka abu daga halittarka ka ba annan muhammadu wani duk abin da aka roƙe ka shi har zuwa ranar kiyama ko me aka roƙe ka to ka ba annan muhammadu saboda wannan haka da haka dama kuma Allah ya dade shi ya kace yana cewa kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama kuma da salati gare shi ya ku zani ba kuma sanan da za ku jirgin gare shi abin da kuke din ce ya wangiji kun yi salatinka da ramaka da albarkatunka wani shugaban ma'aika ba mu tsoron Allah da mafan annabawa kina na mamun bawanka manzanka imamun alheri jan alheri manzan rahama ya wangiji a aiko shi makami na farko da kai za su rinka gurin wannan mukamin ya ubangiji da salatu alaihi wa sallam muhammadu da ala annabi muhammadu kamar da salatu alaihi wa sallam ibrahim da abin ya wani mai girma ya ubangiji da zaka da annabi muhammad da ala annabi muhammad kamar da ka baka da annabi ibrahim da jika nan ya wani mai girma to abin da aka ruwa da ka tsawo da salati da yawan ta yabo da ahli baiti da wannan rudu wannan rudu a cikin sana ta yawa wanda aka yi wannan wadda ta kuma salam sallama kamar yadda kuma aka sanar da ku ne shi da abin da sanar zuwa cikin dayya daga wadda za ku yi gaba da gare ka da kai wannan annabi da rama Allah da albarkatun za ku yi gaba da gare mu da bayan Allah mana garta a cikin duniya sai na Allah ya jira shi ya zuwa da fita bisa annabin Allah ya zuwa da fita bisa annabawan Allah da ma'aikansa ya zuwa da fita bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa da fita bisa Muhammad dan Abdullahi an ce da fita gare mu da mu'minai kula da mu'minai mata wannan wannan wannan ya faku wanda ya halarce ya bunyi ne gabata ga nan muhammad ka tafi ce danza gabata ga halin gidanza gabata mu iyaye na ga abin da suka haifa da gidansu ya bunyi amince tafi da gare mu ka tafi da abin bayan allah wannan garka amince tafi da gare ka ya kai wannan annabi da ranar allah da albarkatunsa ya ba su wani hadisi da sai na Allah ya dalili ina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama ina masa da aje fa amma Allah ya mun gabara hadisi alaihi salatu gare shi anu ga idan kowa cikin nan ce gaba addu'a gare shi bai rahabin rahamata da rama ne bai zo daga wani daga hadisai abin da hadisi marfu ai wannan ka dinga da annabi zo na ka san su zo ne zo kai wani wanda baka faɗa din nan babu an kada shi to wakati abu umara bin abdul bari ya dabi da wannan sa cewa shi lamarin bayan addu'a ga wanzana biyar hama da rama ana addu'a gare da salut da salati ne da albarka wanda zai ce mata da annabi amma ayi wa addu'a ga wani annabi da rama a ce Allah bai rama da gama ta zai ayi Abu Muhammad ya ambata bin Abi Zaidin cikin salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji cikin annabi Muhammad da ala annabi Muhammad kamar da kai jin kai da annabi Ibrahim da ala annabi Ibrahim ولم يأتي هذا في حديث صحيح وين يزوبا وانا اشوف انا حديث صحيح وجه صحيح wannan cikin sala a cikin gaisuwa ne yanzu gaisuwa da bada gare ka ya ke wannan annabi da rama Allah da albarkatunsa ayya insha Allah a cikin falal salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa gare shi za ka ci falalan mai yin da addu'a gare shi za ka ci falalan su amma dan mama ya ranta mana ajeri wasale da littafin sa alƙali ya ranta mana yin da mu gizin abubakar dan ma'au ya ranta mana sai ya ranta mana ruwan dan nasar ya ranta mana abdullahi ya rabata mana ga haiwatu yanwa dan shirarru kare yake babu dan an kamata ya labata mu da ya ji abdullahi dan jibairu babban ne na biyu ya ji abdullahi bin amrin Allah ya ji da shi yana cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kun kun ji kiran sallah duk abin da ba za ku faɗa kun salati gare ni ya dole salati gare ni mara daya Allah zai masa goma sannan ku tambaya mun tsani ita wasila mun daraja ce a aljanna ba ta kamata zai fi illa ga sai ga sai ga sai da garwawa daga bayan Allah ba shi ke shi ne zai kwado ita ne ta ba wannan daraja ina kuma ina wani ne wannan ko daraja wannan ne wannan wasila ya tura da ta bar gare ni Anas dan Malik ya ruwaito Allah ya da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya salati gare salati Allah zai masa sai masa salati goma zai san kafin zai sayar da kurakurai goma gare shi zai daga masa daraja goma a cikin waya kai za a samu zama hasana goma an kada ga anas Allah ya dade shi an kada ga shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya malaika jibril ya ya kiraye ni sai yace wanda ya salati gare ka salati Allah ya Allah zai maka goma zai daga masa daraja goma daga ruwaya Abdurrahman bin Auf Allah ya dade shi an kada ga shi sallallahu alaihi wasallam haka mun malaika jibril sai yace da ni take ya tafi ya manzo Allah ne muka bishara Allah ta'ala ya ce yana cewa wanda yake zuwa gare ka zan bi zuwa gare shi wanda ya salati gare ka zan masa salati daga makamanci wanda gaba ne na Abu Huraira da Malik dan Aus da bin Hadisan Ubaydullah bin Abi Talata Zubair dan bin Hubani Allah ya da shi yake na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ji yake Allah ta dace da nan Muhammad ka saukar da shi masauki a wajen dawa a wajenka ranar kiyama duk wanda ya faɗa ka a ce suna ta waje magana kira ta ta waje magana an kara ga ilimin saboda mai Allah ya da shi mai mutane da gida na kiyama wanda suka biya wa salati su ne su ne mafi gida da ni haka ana abu hurera Allah ya da shi an karɓa ga wanzu sallallahu alaihi wasallam wani shi man salati shi ke samun alkali malai kuma yadda suke magana neman gafara gare shi mutum su tsara yana na wannan littafin an karɓa ga abu tsara jiya Allah ya da shi na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yi salati salati malai kuma zai mata salati salati mutum yin salati gare ni kalli-kalli muna ga ba yi kaɗan ko da yawa da ya gashi dai ka je sun kayi malaku zai maka in kaɗan kaɗan kuma kai zai kaɗan an kara ba wai dan ka ba Allah ya da shi Allah da sallallahu alaihi wasallam ya tinge dan min dare da yi ya daji ya ce ya ku mutane ba mu ji Allah ne gwargwado ta zo ne mai kuturta tana binta mutuwa ta zo da abin da ke cikin na al'alinsa wai dan kabu ya ce ya manzo Allah ni na yau salati gare ka to ya sau da salati salatin da zan maka nawa zan kai maka sai ce abin da kaga dama sai ce to ka raba lokaci na hudu maka rubi'i ce in ka so abin abin da ka so dai in ka kara shi ya gare ka sai ce to sai ki raba gida uku maka rabo daya sai abin da ka so in ka kara shi ya gare ka ne sai to sai ya rabi sai abin da ka so ka dada shi ya bi ke to sanya rabi rabo biyu a cikin uku in ka da je abin da ka so dai in ka da shi ne duk da Rasulullahi kullum da salatu lokacin duk sati ne gare ka sai ce to yanzu ba a isan maka a ga mutum da mangar suka kawo inda ake so kawo saka an gara ka bi da kanta Allah ya dare shi ita wajen kaji wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai daga maza da take fuska maza Allah da take fuskar sa dan taba gani yau take fuska irin wannan da sai wato ina ina ina nishadi ina da beji sai ta rigo da layi ban zuka na ce ban kana irin wannan nan Allah shi abadu nishadin ba sai ta sai ce to mun ji kwaran ko zan manna ba yanzu na ba zai bi jiri ne fita ya zo wanda bishara ne daga wani na azza wa jalla ita Allah ta'ala ya aiko ni Allah ya kore wurinka muka bishara babu ɗaya daga cikin al'ummarka yin salati gare ka sai Allah ya masa salati malaiku sai masa hajjar kowane ne mana goma goma shine muna da nake an karɓa ga jabir dan Abdullah Allah ya ji da shi Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsaya yadda yake kiran sallah ya ubangiji ubangiji wannan kira ce ko kira cikakkiya da sallah da yayya ka ba nan Muhammadu wasila da fadila ka tare shi ko dai abin yabo wanda ka kauta masa in ya faɗa ka ke kira halitta gare shi a ranar kiyama an kana ka sata abi wakal Allah ya jaza shi wanda ya fara yayin da ya kira yayin da ya kira kiran sallah yake ni mana ce da ba abuta da gajiya sai Allah shi kadai ba abokin dariya gare shi shi annabi Muhammadu bawan sa ne manzon sa ne na yadda da Allah ubangiji da Allah Muhammadu shine manzo da musulunci shine addini to a gaba ta masa in yi haka ibn al ya rawaito Allah ya dace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake zuwa gare ni guda goma kamar yanda ya yi duya yi a cikin barin hadisai wasu mutane za su zo waje na ban san su ba sai dai salamin da suke garin da haka zan gane su wafi ahara a cikin wani hadisi kuma wata magana da ya mutu kere gudanar kiyama da wanda da kasuwar shi tsoron da wuraren ta wanda ke yi yawan salati ke yi yawan salati ne shi ne shi ne zai tsira an kara ka kwada jinjin Allah ya jirgi salati ga muzo sallallahu alaihi wasallama ita ne wani fitewa daga daga zunubai da zuwa mai sanyi inda ke buta wuta to haka shi ya fi haka ya fi wucewa da zunuban mai zuwa gari kuma ita yi rufi daga yan tuba yayi ina insha Allah to kuma yau zargin mun duk wanda ke annabi salati ba kuma za ka za ka ji anan da zulubin kuma da yau wanda yake annabi salati za ka ji da zulubin sa alƙali shahidi ya da ya da dalu Abu Ali Allah ya ji kansa Abu Khalid dan Harun ya lanta mana da mun hasan da sayrabi ala ala sun ce Abu ya ya zanta mana ya zanta mana Muhammad dan Abu ya zanta mana abu isa zan ta mana amma dan ibrahim zan ta mana ba daure ki bibiya zan ta mana an kara ka abdurrahman dan isa haka sai dan ali sa'idin an kara ka abu huraira Allah ya jira shi Allah ya ce abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hankin mutum ya damuza wanda aka mutum a wurin yana nan a wajen amma bai musalati wanda ya wanda ya yi asara hanci mutum ya dirmula wanda wata da bana ne digo har ya fita ba bai yi abin da za ka fita masa ba wanda ya wanda ya asara hanci mutum ya dirmula wanda da iyayensa guda su yadda iyayen suka su girma a wajen suka girma tare da shi amma da yake da suka yi aljanna wannan ya asara shi ma Abdurrahman ya bada wannan kama dai au ahadu ba iya na da biyu ko ɗaya ma da rikin su ma ya tarar da bai aikin da zai kai aljanna ba wanda ya asara a cikin wani hadisi daban sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hauka minbari sai ki amin sannan kuma hawa sai ki amin sannan ƙara hawa sai ki amin sai muhallin tambayar jiyar zuwa mun ji kana ji an mu ba mu ji komai ba sai ce ai ba daga jibril ne ya zo mu yake ya ya muhammadu wanda aka ambace ka gaba gare ya maka salati ba sai shiga wuta ba fama da mutu sai shiga da halin shiga wuta Allah zai sanda ya shigo da kanka da ko ganin ka sa kuma yi ce jini an yi rasulullahi sai ce amin sai ce amin kuma ya ce kuma wannan cikin malala mai aikin za ka za ka za ka za ka mana dan za ka ba zai samu ladan aljanna ba sai ya mutu shi ma aka bashi wuta Allah ya janna can ciki ba kai ko kada da kai ke ne amin ce amin haka da wanda yake ma iyayensa ko wani gidan na ka ga gidan da wannan amma da jinsu ba sai ya mutu bai aiki da za sa aljanna ba Allah aka ci aka tsaye shi wuta shi ma Allah ka nisan gaji ke ne amin ce amin shi ne misalin kowane misalin sa an gaba ga Allah bi Allah Allah ya dace an gaba ga rinji Allah ya dace to a biya ce kaga kaga tsohon maroki in kana tsohon maroki wanda aka mace da ina nan wurin wani bin salati in kana maroki wanda shi san da garmar maroki an gaba ga Jabir dan Muhammad an gaba ga babansa Allah ya jira shi kana yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda aka mu jira wurin sa bai salati gare ni ba an an kure da jakin aljanna ayya sun sha bamban da hanyar aljanna ya mota hanyar ya bata an ga raka da dan aljanna bi dalil Allah ya ji da shi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga cikakken marwaci dukkan wani hakika mutattagare marwaci wanda aka amince ni wajen sa amma bai mun salati wanda shine mutattagare marwaci an ga aka Abu Hurairah Allah ya ji da shi Abu Qasim yake sallallahu alaihi wasallam ko su mutane ne suka zauna mazauni dan suka rabu a wajen a wajen mazaunin ba za mu ji Allah ba bai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya kai suna da asara wajen Allah daga wannan zaman da suka yi in ya ga dawa yanzu azaba in ya ga dawa kuma ya baka muku ana bi wannan an ga aka zo ne Allah ya dalili wannan man da salatin galani ki ai na mun ban yi ba hayya da shi kai shi da ya mun hanya aljanna kuma an ga zaka ta da Allah ya dalili cewa ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga wauta a ambace ni ga inda mulki nan ga mutum amma ne mutum ban kana ne wawa wani shi wawa ke an ga ga jami'in Allah ya dade shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam mutane ba zan amma zauni ba dan shi ga ba bisa wani wurin ba shi ba tare da mutum salati gare ni ba bi salati ga manzo Allah ba sai sun kai zara su abu wani kibar wani daga daga warin muke an kara ka bisa izin Allah ya da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wanda ne ba ma zama a mazauni wanda ba su salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zama asara gare su ranar kiyama ko ya shiga aljanna wasu ya yi tunanin wannan wurin da bai yi salatin ba da ya yi wannan da ya samu wani kari a aljanna saboda ladin sakamakon da ana bayarwa ga wanda ya wannan nan su da ba ko aljanna take ta kaya take ta ina ma nayi ina ma naji wajen Allah ladin nan Abu Isa Tirmidhi ya kaito gaba da ahli ilmi hada ya ce idan mutum ya salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam to daya a mazauni ana zaune a wajen ba tashi ba a ya isa wallahi ba ba gida mutane na zaune aka yi mazauni ko mai daɗi aka yi wurin aka salati da ya isa kaza هذا القادر Thank you.